أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode wa Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana ci gaba da wannan karatu mai albarka cikin wannan littafi mai suna al-anwar al-muhammadiyya min al-mawahib al-laduniyya na Imam Yusuf an-Nabhani rahimahullah subhanahu wataala karatun mu da ya gabata mun yi magana ko in ce muna kan magana akan qadiyar Isra'i da Mi'raji ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da kususiya irin wanda Allah subhanahu wataala ya kaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a cikin sha'anin wato Isra'i da Miraji wanda babu wanda Allah ya masa wannan kususiyan irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama daman Allah ya faɗa mana cikin suratul Isra'i Allah ya ce mana luniriyahu min ayatina min yi wannan tafiya da sayyidina rasulullahi domin mu nuna masa ayoyinmu wannan min din ba wai tana nufin wato minni al-ibtida'iyya wato daga cikin ayoyinmu wato Allah ba wai yana nuna cewa akwai wani abin da za a ɓoye shi wa manzon Allah bane a'a linuriyahu min ayatina domin mu nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin mu fa wannan al-ayat din shine abin da muke karantawa abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani lokacin wato Isra'i kenan wato tafiyan nan daga haramin Makka zuwa ga Baitul Maqdis mun tsaya daidai gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suka zo gurin wani daki karami tare da malaika Jibrilu wani saniya babba na fitowa daga cikin sa ta wani karamin rami wannan saniyan yana so ya koma amma kuma baya iya komawa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Jibrilu menene wannan Jibril yake ce masa wannan shine wani mutum daga cikin al'umman ka ya rasulullahi zai yi magana da wata kalma ya kasance yana so ya yadda wannan kalman wannan kalman ba za ta koma ba sai kuma nadama ya biyo baya summa ata ala wadin fa wajada fihi rihan tayyibatan baridatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo shi wani wato wadin wani kwari a wannan kwarin fihi rihan tayyibatan baridatan a ci akwai wani wato iska tayyibatan mai kanshi kuma mai sanyi wa riha miskin ga kanshin almiski a ciki وسمع صوتا من زن الله ينا جن صوتي فقال ما هذا يا جبريل ما زال أتمسنينين وانا يا جبريل فقال هذا صوت الجنة جبريل يتو من زن الله وانا صوت الجنة ني تقول ربي آتني بما وعدتني الجنة تنا سوى يا أبنجي كبان أبنك من الكوري فقد كسرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وأبرقي ولؤلؤي ومرجاني وفدتي وزهدي الجنة تنا سوى يا أبنجي تاكنا ناسين يويتا أزرفا تكينا سن يويتا gol da diamond na cikina sun yawaita ya ubangiji butocin azurfa da zuma da ruwa sun yawaita a cikina da nono da giya ya ubangiji fa'atni ma wa atani abinda aljanna take faɗa kenan ya ubangiji ka bani abinda kai min alkawari قال سيتي لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا الله دي سي نا باكي دكان مسلمي da musulma da dukkanin mu'mini da mu'mina ومن آمن بي ده وندي إيماني دني وبرسلي ده منزلنينا وعمل صالحا كما يي أيكي نغري ولم يشرك بي شيئا كما بي شركا نوان أبو تارد نيبا ولم يتخذ من دوني أندادا ومن كشيني فهو آمن ومن سألني فقد آتيته ومن أقرضني فقد جازيته ومن توكل علي فقد كفيته إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف المئات قد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين qalat qad raditu wannan wato jawabin da Allah subhanahu wataala yayi wa aljanna kenan lokacin da manzo Allah sallama ya gani summa ata ala wadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara zuwa wani kwari fasami a sautan munkaran sai manzo Allah sallallahu sallama wato ya ji wani sauti munkari wato mummunan sauti wa wajada rihan muntinatan ya samu wani wato wari mummuna faqala ma hadha ya jibrilu manzo Allah wannan gurin ya kara cewa menene wannan ya jibrilu qala hadha sautu jahannama wannan sautin jahannama ne yaqulu rabbi atini bima wa'adtani jahannama ma tana cewa ya ubangiji ka bani abin da kamar alkawari fakat kasrat salasili wa aglali wa sa'iri wa hamimi wa dari'i wa gassaki wa azabi wa qad ba'udha qa'ari wa shadda harri ita ma ta kirari wa kanta tace ya ubangiji sarkan da ke cikina ya yawaita ramuka da fari da ke cikina da azaban da ke cikina ya yawaita ya ubangiji ka bani abin da kamun alkawari قال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل جبار لا يؤمن بيوم الجزاء الله يتي نا باكي دكان وان مشركي دا مشركا وان كافري دا كافرا دكان وان بجبير لا يؤمن بيوم الجزاء قالت قد رضيت فصار حتى أتى بيت المقدس to wannan aka ta tafiya duk wannan abubuwan da manzo Allah gani din hatta ata baitul maqdisi har yazo wannan baitul maqdisi wato asimatu falastin kenan babban birnin falastin wanda suke ce masa jerusalem wa fi riwayatin abi sa'id inda al-baihaqi a riwayan abi sa'id a gurin imamul baihaqi yace da ani da'in an yamini wani ne kira ina cikin tafiya ya kira ni ta dama na unzurni as'aluka yace ka kalle ni ina roƙonka manzo Allah yace falan ujihu ban ansa masa ba summa da'ani akara an yasari manzo Allah yace wani ne kira ya ƙara kira na ta gefen hannun haguna na kazalika falan ujibu manzo Allah yace ban amsa masa ba wa fihi ya ƙara zuwa cikin riwayat ibnu sa'id إذا امرأة حاصرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله تعالى ما زالت إنك كنت فيها فإذا امرأة حاصرة عن ذراعيها غاوة مثلا تابول ذراعينها عليها من كل زينة دكا وانا أدونا حلتا ألا يا حلتا ونما تك خلقها الله تعالى ألا يا أهل كيف ونن أدب فقالت يا محمد انظرني وانا ما تتت يا محمد كدوبيني as'aluka ina roƙonka manzo Allah ce falan altafi ilaiha ita ma ban waiwaya na kalle ta ba wato duk wannan abubuwan wasu ishara ne da wani karatu da ake so a isar mana duk da cewa wasu daga cikin karatu wato an yi tambaya jibril ya fassara wasu kuma bai fassara su ba wa fihi anna jibril qala lahu amma ad-da'i al-awwal fa huwa da'i yahudi aka ce jibril ya ce manzon Allah ad-da'i al-awwal wannan wanda ya kira manzon Allah ta hannun dama na farkon nan da'i yahudi ne kira ne na yahudawa ولو أجبت أولى توحدت أمتك يا رسول الله إن دا أمسى كرنسا تودا الأمة كتاي الدين يهودي وأما الثاني فدا النصارى wanda kira ka nabi nan ya rasulullah ne gefen hana haguna wannan mai kira ne zuwa ga addinin nasaranci walau ajabtahu la tanassarat ummatuka ya rasulullah inda ka amsa kiransa ga al'umman ka ta yi wato addinin nasaranci wa amma almar'atu wannan matan da ka ganta to fa duniya ita duniya ne wato shi yasa ita duniya Allah ya mata tsawa Allah ya tsawata ta amma kuma tsohon gari ne amma kuma Allah ya sa mata dukkan wani abin ado wa fi hadisin an abi sa'id annahu ra'a aqwinatan 'alayha lahmun tayyibun laysa 'alayha ahad manzon Allah a cikin wannan tafiyar ya ga aqwinatun wato wasu table table na abinci da aka ƙara amma laysa 'alayha ahad babu kowa akan wannan gurin cin abincin wa ukra 'alayha lahmun nakinun ɗayan gurin cin abincin kuma akwai wani nama mai wari amma alaiha unasun ya akulu na mutane sun taru suna ta cin wannan mai wari قال جبريل جبريل يتي من الله هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام وإن سوني متانا دا سكي بارن حلال سنا زوا جيس حرام وفيه أنه مر بقوم بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر ماذا الله أكشنت في إسرائيل نين يا أتو سمتاني بطونهم أمثال البيوت سكن سبي دا جرما تمكر جداني kullama na hada ahaduhum duk lokacin da ɗaya yayin kurin zai tashi karra sai koma faɗi wato sai koma ya faɗi kasa ya zauna wa anna jibril qala lahu hum akalatu riba jibril ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'innan mutanen su ne masu cin riba wato mutane biyu ne Allah ta yana yaki da su a cikin duniya mai faɗa da waliyan Allah da kuma mai cin riba na'am wa annahu marra bi qaumin mashafiruhum kal ibli yaltakimuna jamran fayakhruju min asafilihim maza ce ya wuce wasu mutane wato girman jikinsu kamar raƙuma suna ɗiban gaushi suna haɗewa fa yakhruju min asafilihim wannan gaushin yana fitowa ta kasan wa anna jibril qala haula allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman jibril yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'innan su ne suke cin amwalal yatama dukiyar marayu zulman wato gurin zalunci wa annahu alaihi salatu wassalamu marra bi nisa'in ta'allaqna bi sadiyihinna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu mata wannan matan an rataye su da hantsansu wa annahunna zawani wa innan su ne wato mata masu zina wa annahu marra bi qaumin yuqta'u min junubihim al-lahma fa yut'amuna manzon Allah sallallahu ya wuce wasu mutane ana yanko nama daga jikinsu kuma ana ba su wannan naman suna ci aka ce manzon Allah wa annahum al-ghammazuna al-lammazuna su ne wato masu ifte da yafashe wa fihi حتى عفيت بيت المقدس من زعل لا يتي حرنزو بيت المقدس واتو ونن جدا من أركي wato baitul maqdis kenan fa salla awsaqtu dabbati bil halqati allati kanat al anbiya tarbitu fiha manzo Allah ce sai na je na daura wannan dabba ta wata buraka a jikin tirken da annabawa suke zuwa kowane annabi dama in ya zo akwai tirken da yake zuwa daura dabbarsa to manzo Allah ce ni ma sai na je jikin wannan tirken nan da annabawa suke daura dabbar su sai na daure wani riwaya aka ce a'a mala'ikun nan da suka ɗauko manzan Allah tun daga can suke wato zage zage wa manzan Allah sun kai manzan Allah har zuwa kofar baitul maqdisi manzan Allah ya sauka tukunna sun suka zo suka daura wannan buraka a cikin wannan gurin da ake daurewa bambancin riwaya ne manzan Allah ce fa dakhaltu ana wa jibril baitul maqdis manzan Allah ce sai na shiga baitul maqdis tare da ni da jibrilu fa salla kullu wahidun minna raka'ataini kowanne daga cikin mu yayi sallah raka'a biyu a wannan riwayan kenan وفي رواية أنس عند مسلم رواية أنس أبو مسلم ثم دخلت ثم دخلت المسجد ما زال لا تنسى كتكي وانا مسلاتي فصليت فيه ركعتين ليس لا ركع بيو ثم كرست فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمل وإناء من لبن ما زال لا تنسى نفتو دقا وانا مسلاتي sai jibril ya kawo min wani ƙwarya na nono da ƙwaryan giya manzo Allah ya fakartu labana sai na zaɓi wannan nono na sha fa kala jibril iftartar fitrata ka zaɓi alfitra ma'ana ka zaɓi abin da kake kai ma'ana alfitra huna al-islam abin da ake nufi da ita wato musulunci wa fi riwayatin ibn mas'ud nahwahu a riwayan abdullahi bin mas'ud shi ma ya rawaiti riwaya ne irin wannan wa zada amma shi ya kara summa dakaltu al-masjida manzon Allah ce sai na shiga masallaci Allah ya tara annabawan nan baki ɗayan su manzon Allah ce fa arabtu nabiyina ma baina qa'imin wa raki'in wa sajidin manzon Allah ce sai na gane wa'annan annabawan nan baki ɗayan su tsakanin masu ruku'u da masu sujjada da kuma wanda suke tsaye manzon Allah ce sunna azzana mu'azzimun fa uqimat as-salatu sai mai kiran sallah ya tada kiran sallah wani ruwayan ma an ce jibril ne yayi wannan kiran da wato yayi wannan kiran sallan da kansa manzo Allah ce fa qimatu salatu sai aka tsayar da sallah fa kumna sufufan sufufan nan taziru man ya ummuna manzo Allah ce sai muka tsaya sahu sahu muna jiran wane ne zai limance mu yace fa akaza bi bi jibrilu yace sai jibril ya zago ya kama hannuna fa qaddamani jibril ya kai ni na ja su sallah fa sallaitu bihim manzo Allah ce ni na ja wannan sallar taqaddam fa rasulullahi kalfaka saffati ya rasulullah تراه إماما والنبيون خلفه كنا من زان الله صلى الله عليه وسلم فشيء من زان الله زمان سيد في الدنيا وسيد في الآخرة من زان الله جمع بين سيادة الدنيا وسيادة الآخرة أما في الدنيا الدنيا أبيت المقدس من زان الله يا غورن النباوة كاجا يا زمان سيد في الدنيا وفي الآخرة آدم ومن دونه تحت لوائه كاجا يا زمان سيد في الآخرة شنو معنى أنا سيد ولد آدم ولا فكر صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي أمامة عند الطبراني رواية أبي أمامة أقول الإمام الطبراني ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا من ذا التي سياسة يد صلى فتدافعوا أكثر من متعوى حتى قدموا محمدا صلى الله عليه وسلم حسوك قبات من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأدو أمد إيشيني والذي جاقول صلى وعن أبي سعيد ثم أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزو بيت المقدس يسوق لك كان دبنسا فربط فرسه إلى صخرة النبي يقور وتودوك إن الناس أجتون وندوسي ثم دخل فصلى مع الملائكة من زن الله يجي يسلى أن ترى الملائكة فلما قضيت الصلاة يا عندك إذا تصلى قالوا يا جبريل هذا معك annaba suka ce ya jibril wane ne tare da kai kala haza muhammadur rasulullah katimun nabiyina yace wannan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa ma'ana shine annabin karshe annabin da babu wani annabi bayan sa qalu wa qad ursila ilayhi suka ce yanzu har an aiko shi dama an faɗa musu cewa da aiko manzon Allah da kanasa da tashin alkiyama babu tazara qala na'am qalu hayyahu Allah min aqin wa khalifatihi suka ce mun gashe da wannan dan uwa kuma khalifan ubangiji a doron kasa fa ni'mal aqu wa ni'mal khalifa ma dalla da wannan dan uwa namu kuma ma dalla da wannan khalifa na ubangiji sun malakau arwa annabiyina sa'annan aka hada ruhin annabawa a nan cikin baitul maqdis nan fa asnau ala rabbihim kowani ubangiji wato kowani annabi ya tashi ya yabi ubangiji da irin abin da Allah ya masa na baiwa فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي إبراهيم بابا النبوة أبو الأنبياء كنا ya tashi ya ce alhamdulillahi allazi takhazani kalilan na gode wa Allah wanda ya rike ni na zama kalilu in an ce kalilu shine baradin Allah manzo Allah na cewa inna ma huwa ibrahim khalilullahi min wara'il wara'i annabi ibrahim shi khalilullahi ne ta bayan baya amma manzo Allah shine khalilullahi ma'a rafil hijabi wa kashfil jira'i sallallahu alaihi wa sallama yace alhamdulillah alladhi takazani kalilan wa atani mulkan aziman wa ja'alani ummatan qanitan yace na gode wa Allah da ya rike ni na zama kalilullahi ya bani mulki mai girma waj'alani ummatan qanitan Allah ya sanya ni na zama wani jagora ne mai bautan ubangiji yutammu bi ana jagoranci da ni wa anqadhani minan nari Allah ya tsamar da ni daga utan namaruzu waj'alaha alayya bardan wa salaman Allah ya sanya wannan utan ta zama sanyi da aminci a gare ni wannan kirarin da Annabi Ibrahim ya tashi ko kansa kenan ya gode ubangiji to bayan shi summa inna Musa alaihi salamu asna ala rabbih shi ma annabi Musa alaihi salam ya tashi ya yabi ubangijinsa fakale yake cewa alhamdulillahi alladhi kallamani takliman na gode wa Allah wanda yayi magana da ni magana wasafani kuma Allah ya zabe ni wa anzala alayya taurata Allah ya bani at-taura ma'anan wasafani din nan shine ya Musa in nistafaituka ala nasi da Allah ya faɗa masa a cikin alqur'ani shine wasafani وأنزل علي التوراة ألا باني التوراة وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي ألا سني هلاك فرعون بصيرة بنو إسرائيل أهنونا يتي وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون ألا أتكين الأمة لا يسني وسمو تاني wato suna shiryarwa da gaskiya kuma suna yin adalci annabi Musa kenan ثم إن داود أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وعلمني الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبهن معي والطير وآتاني الحكمة وفصل الكتاب النبي داود يتنا ودي وألا الذي جعل لي ملكا عظيما wanda ya bani mulki mai girma wa allamani zabura ya sanar da ni zabura wa alana liyal hadida wato ya narka mun karfe wa sakkara liyal jibala Allah ya gore mun duwatsu yusabbihina ma'i suna yin tasbihi tare da ni wa tsaira tare da tsuntsu wa atani hikmata Allah ya bani hikma wa faslal kitabi Allah kuma ya bani rarrabe duk wani rikici da wato husuman da ake yi ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يأملون ما شئت من محاريب وتماثيل وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والجن والطير وآتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه حساب wannan godiyar da annabi Sulaiman ya ubangiji kenan wannan duk ana tare ne a baitul maqdis ana tare da manzon Allah ne kowane annabi yana irin jinjina wa ubangiji subhanahu wata'ala da irin wato bai wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa da irin karamcin da Allah ya masa annabi Sulaiman yace na gode wa Allah allazi sakkara liyar riyaha wanda ya hore min iska wa sakkara liyar shayatina ya hore min har shaydanu ya amaluna ma shi'tu suna aikata mu abinda na ga dama min maharibin wa tamatsila na abubuwan aiki da wato sassake-sassake da kere-kere wa allamani mantika tsairi Allah ya sanar da ni furucin tsuntsu daga cikin abin da Allah ya ba wa annabi Suleiman kenan wa atani min kulli shay'in Allah ya bani dukkanin komai wa sakkara li junuda shayatin Allah ya hore min rundunan shaytanu suna bin annabi Suleiman wal insa wal jinna wat tayra wa atani mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kai Allah ma ya bani mulkin da ba wani wanda ya kamata na samu wannan mulkin bayana waja'ala mulki mulkan tayyiban laysa fihi hisabun kuma Allah ya sa wannan mulkin na mulki ne tayyiban mai tsarki laysa fihi hisabun babu hisabi a cikin wannan mulkin nawa wannan shine godiyar da Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yayi ubangiji summa inna Isa alaihi salamu asna ala rabbih Annabi Isa shi ma ya tashi ya gode wa ubangiji wa qala alhamdulillahi alladhi ja'alani kalimatahu na gode wa Allah wanda ya sa na zama kalmansa ma'anan kalimatahu kalman Allah na kufa ya kuni kenan inna masal isa inda layi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarina waj'alni mithla adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wa allamani alkitaba Allah sanadani littafin nan na injila wal hikmata wat tawrata wal injila waj'alni akhluqu Allah ya sanya ni ai usawwiru min at-tin nakan nemi laka na sauran taki ka hayati tsairi kamar tsuntsu fa an fa kufini in na halitte shi wannan lakan yunkun nan sai in busa masa numfashi sai kunu tsairan bi iznillahi sai ya zama tsuntsu da izinin Allah ya tashi sama kenan waje alani ubri'ul akmaha ya sanya ni ina makarantar wato ina warkar da makafi in an ce al'a'ma shine makahon da sai da ya girma ya zama makaho in an ce al'akma kuma shine wanda an aife shi da makanta to shi al'akma ya fi al'a'ma wuyan sha'ani saboda shi al'a'ma daman ya dan ga wasu abu ya dan samu wasu tajriba ya samu wasu kibra na experience shi kuma al'akma an aife shi ne dulum kawai haka bai san komai ba to shi al'akma shi warkarwa wal abrasa da masu cutan kuturta wa ulil mauta bi iznillahi ina kuma wato rayar da wato matattu bi iznillahi da iznin Allah wa rafa'ani sa'annan kuma Allah ya daga ni wato annabi alaihi salamu shi ba yayi wa fashi bane shi Allah ya daga shi ne wai qala Allah ya Isa ya Isa ibn Maryam ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutashiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabu'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah Allah ta annabi Isa zai daga shi ne kai shi sararin samaniya yace wa taharani Allah ya tsarkake ni wa azani wa ummi min ash-shaytan ar-rajim falan yakul ash-shaytan alaina sabilu to wannan shine kirarin da dukkanin al-anbiya'u musamman ulul azmi min ar-rusuli suka tashi suka yi a cikin baitul maqdis kowa yana gode ubangiji irin kyautar da Allah ya maka to summa inna wa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam asna ala rabbih to sai ga nan mai karkat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga karshe kenan manzon Allah sai ya tashi yace fa qala kullukum asna ala rabbih kowannen ku yayi ubangiji ya gode masa wa ana usni ala rabbi ni ma zan gode wa ubangiji na manzon Allah yake da dukkanin ladabi da tawadu الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم na gode wa Allah wanda ya turo ni na zama rahama wa tarikai baki daya kaji tun daga nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da su lil alamina kowa ya shiga cikin hasu wa kafatan lin nasi bashiran wa naziran kuma Allah ya turo ni kafatan ni baki daya Allah ya turo ni wa mutane ba a keɓance ni ga wata kabila ko ga wata gari ba yadda sauran wasu annabawa Allah kan keɓance su ne zuwa ga wani gari kasatan wa ila madina akahum shu'aiba wa ila samud akahum saliha wa ila adin akahum huda a shi manzon Allah ba haka bane shi Allah ya turo shi ne ila nasi kafatan kuma bashiran wa naziran sallallahu alaihi wasallam wa anzala alayya alfurqan fihi tibyan kulli shay'in kuma Allah saukar mun da alqur'ani wanda a cikinsa akwai bayyana komai tabaraka allazi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira wa ja'ala ummati khayra ummatin Allah ya qara min wani khususiya ya sanya al'umma na sune na karshe amma kuma sune khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wal amana ahlul kitabi lakana khayran lahum وجعل أمتي وسطا ألا سنع الأمة نرسول تكاتكية معنى وسطا وجعل أمتي أدولا معنى ما سعادلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون ألا يسنع الأمة وهم الأولون سوني نفرقوا برنزادي سوني نفرقوا شقاء الجنة su ne na farkon yi wa hisabi al'awwalu ne kenan su ne na farkon ƙetare siraɗi amma wa humul akirun al'umma na su ne na ƙarshe a turowa wata rahli sadri Allah ya yaye mun zuciya na alam nashrah laka sadrak kenan wa wada anni wuzri Allah ajiye mun dukkan wasu nauyaya na wa wada ana anka wizraka kenan allazi an kada zaharaka wa rafa'a li zikri Allah ya aga mun ambato na wa rafa'ana laka zikraka kenan ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama وجعلني فاتحا وخاتما من ذا الله تعالى سنياني نزم فاتح محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل كتما مقدما صلى الله عليه وسلم يا مصطفى من قبل نشأة آدم والقول لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق سناك بعدما أصنع على أخلاقك الفلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخاتما كما سنياني نزم خاتم معنى الفاتح لما أغلق dukkanin halittun Allah an buɗe su ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal katib yanzu yana zama khatiman lin nabiyina sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana gama wannan kirari fa qala ibrahimu bi hadha fadalakum muhammadun annabi ibrahim yace kun ga ta yanda manzon Allah ya fi ku kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ثم ذكر انه ولد به صلى الله عليه وسلم الى السماء الدنيا ومن سماء الى سماء to daga nan isra'i ta kare an tafi kuma layin iraji sai aka tafi aka tafi da manzon Allah zuwa sama ta daya daga wannan sama ta dayan nan wato daga nan doron duniya alamul malakuti da muke cikin ta alamul mulki alamul nasuti kenan zuwa sama ta daya akwai tafiyar shekara dubu ɗari biyar sa'an nan ita kaurin wannan sama ta dayan kafin a ketara ta wuce aje ta biyu akwai wato akwai tafiyar shekara dubu ɗari biyar haka haka suke ذكره في الشفاء مختصرا wato abul fadl al-qadi iyad ya ambaci wannan a cikin littafin nan na ashifa bi ta'rifu fuqil mustafa sallallahu alaihi wasallama muktasaran a takaice وفي رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس رواية ابن أبي حاتم في تفسيره صدق أنس المالك فلما بلغ بيت المقدس فبلغ المكان الذي يقال له باب محمد صلى الله عليه وسلم ما زال لوكتين دي بيت المقدس sai isa wannan kofar nan da ake ce masa wato babu Muhammadu wato kofa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama na'am wa rawa ibnu abi ishaq ibnu abi ishaq ya rawaita annahu alaihi salatu wassalamu لما فرغت مما كان في بيت المقدس من الله صلى الله عليه وسلم في لوكة إن أنا قارة دكا أجل نزني أتكن بيت المقدس واتو سي أكا زومين دا وتدبى أوتي أجل مئراجي تاكا زومين دا مئراجي ولم أرى قط شيئا أحسن منه ban taɓa ganin abin da kai wannan mi'raji kyau ba wato abin hawa kenan kamar da muka ce kalmar mi'raji an samu shi daga kalmar araja ya aruju urujan wato abin hawa a takaice da iya cewa kalmar mi'raji da dauki kalmar al-mirqat ma'ana kwaranga wa huwa alladhi yamuddu ilayhi al-mayyitu aynayhi idza qudira shine abin da mamaci yake mika idanuwansa idan an dauki ransa wato yakan kalli sirrin sa ne shine wannan mi'raj din kenan fa as'adani sahibi fi wato abokin tafiya na ya daura ni akan wannan abun hawa din hantattaha ila babin min abwabi sama'i har muka zo wato wani kofa daga cikin kofofin sararin samaniya وفي رواية كعب رواية كعب الأحباري فوجئت له مرقات أكثر من ذن الله وأنا أبن هوى من سجة نأزرفة ومرقات من ذهب وتدوني أبن هوى الزيناري حتى أرجعه جبريل حروة يهو تارد شيد جبريل عليه الصلاة والسلام وفي رواية كعب ووجئت له مرقات من فدة وفي كتاب شرف المصطفى أنه أوتي بالمئراج من جنة الفردوس أرواية a kitabin nan nan karfin Musa fa cewa an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mi'raji ne daga jannatul firdaus wa annahu munaddadun bil lu'lu'i an yaminihi mala'ikatu an yasarihi mala'ika shi wannan sifa na mi'rajin nan wato an kewaye shi da lu'lu'u ne ta daman sa akwai mala'iku ta hagunan sa akwai mala'iku suna rike da wannan abu fi hadith al-bukhari alladhi taqaddama sadruhu an qatada an Anas ibn Malik hadithin nan na إمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى الذي تقدم صدره وندا واتو حديث أن فارا كاوش تم أذو وندا أكاد وتعالى كدارة عن أنس بن مالك إتي فانطلق بي جبريل حتى سم حتى أتى سماع الدنيا جبريل يتفيدني هرمك ذو سماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم suka tafi tare da malaika jibril ne ma buɗe sama ta ɗaya aka ce wane ne ce jibril ne wace tare da ke kala muhammadu وقد أرسل إليه حر أن تورو متى قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء أكت لا لي مرحبا شي ما دلا دم زو النندي صلى الله عليه وسلم من ذا الله ففتح فلما كنست فإذا فيها آدم من ذا الله إنا شجات كسمة إنا شجع نبي آدم قال هذا أبوك آدم أكت وانا شيني بابنك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام أكت من ذا الله كما سلم من ذا الله ما سلم سي أمس سلم من ذا الله ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح daga nan aka tafi sama ta biyu aka je aka samu wato annabi ya haya da annabi isa ai an gwagwani annabi isa shi dan annabi zakariya ne annabi zakariya annabi isa kuma shi dan annabi dan wato sai da tuna maryam ne ita kuma sai da tuna maryam annabi zakariya wato shine ya raine ta wato wa huma ibn al khalata wato ai an gwagwani ne kenan daga nan aka tafi sama ta uku da aka je sama ta uku aka haɗu da annabi yusuf alaihi salatu wassalam daga sama ta uku aka tafi sama ta hudu aka je aka haɗu da annabi idris alaihi salamu wanda shine Allah ke cewa warafa ana kuma kana aliya sai ga manzon Allah nan warafa ana laka zikraka a sama ta uku bayan da aka wuce ya haɗu da annabi yusufa wanda shine aka bashi rabin kyawu sai ga manzon Allah nan ajmalul kainat sallallahu alaihi wasallama ya zo daga nan aka tafi sama ta biyar ana zuwa sama ta biyar sai ga annabi haruna nan alaihi salatu wassalam daga daga sama ta biyar aka wuce aka je sama ta shida sai ga nan annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sama ta shida aka tafi sama ta bakwai to nan ne aka je aka samu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dukkan wannan tafiya tafiya ne mai nisa tsakanin kowace sama da sama akwai tafiyan shekara ɗari biyar kuma kaurin kowace sama ta kai kimanin kaurin shekara ɗari biyar to haka dukkanin wannan tafiya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne a cikin dare ɗaya har manzon Allah ya je dawo ya zo ya kwanta sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to daga nan ne manzo Allah ya ce summa rufi'tu ila sidratil muntaha fa idza nabituha mithlu kilal hajarin wa idza warquha mithlu azan al-fiya manzo Allah ce to daga nan ne sai aka kai ni zuwa ga sidratul muntaha ma'ana zuwa ga magariyan ticewa ma'ana magariyan ticewa dukkanin wani halittan Allah bai taba ketar wannan gurin ba ana zuwa wannan gurin malaka jibril ya nemi guri ya zauna manzo Allah ce masa fi misli hadal makan yufarqul kalilu kaliluhu yanzu a irin wannan guri ne abokin tafiya yake rabuwa da abokinsa jibril yace ya rasulullah fama minna illa lahu maqamin ma'lumi duk wanda ka ganshi a cikin mala'ikun nan yana da maqamin sa ma'lumi ma'ana wani mala'ikan bai taɓa wuce sama ta ɗaya ba wani bai taɓa zuwa na biyu ba wani bai taɓa zuwa na uku ba ni ma jibril ni kadai ne na taɓa zuwa nan ya rasulullah yace ya rasulullah da jibril ya daga kai ya kalli kogin haske yace inda kalta anta tarakta ya rasulullah wallahi ya manzan Allah idan ka shiga kogin hasken nan da ka ratsa ka wuce amma wa inda kaltu ana taraktu ni kuma ina shiga zan kone ne ya rasulullah manzan Allah ya ce ka tashi mu je an kara maka taku jibril bai taɓa zuwa wannan gurin ba amma saboda ya zo da manzon Allah to shine wa zujja bihi fi nuri min ba'di ma waqaf wa sari tukul hujba biduna muzahimin wala qadimin illa tasanna lahu litu manzon Allah ci gaba da ketare cikin hijaban nan na tafiya sallallahu alaihi wa sallama ya ta tafiya aka ce jibril ya take ji an kara masa taku 70 wanda yayi daidai da takun da adam taku 70 duk taku ne na jibrilu haka ya kara tafiya ya je shi wannan gurin to shikenan jibrilu aka je da shi ya nemi wannan guri ya tsaya wannan guri manzan Allah ya taho ya ce wa iza arba'atu an harin naharani ba inani wa naharani zahirani a nan sai jarkar munta manzan Allah go koguna guda hudu yace koguna guda biyu ba ine koyayyu guda biyu zahirarru suna fitowa wato a fili kenan qultu ma hadha ya jibril qala amma al-ba'inani fa nahru fil janna guda biyu na wasu korama ne a gidan aljanna wa amma zahirani fan nil wal furat wannan guda biyun nan kogin nil ne da kuma kogin furat wato baharul ahmar kenan da baharul azraki da baharu maliya kenan wanda suke ce masa baharul muhidi da kuma baharul nili shine wato baharul azrak kenan wanda shi ma yana daga cikin kogunan da suka zaga har suka biyo ta Najeriya wanda shine biyo ta cikin Buhaira ta Shadi kenan tafkin Shadi kenan wani mai hikima na cewa waradu iza warada al buhaira ta sharidan shariban warada al furata za'iru wa nayla na'am yace to wannan bayanan guda biyu nan kogin Nil ne da kogin Furat manzo Allah ce sun rufi ali albaitul ma'muri tadkhulu kulla yawmin sab'una alf malikin manzo Allah ce sai aka daga ni zuwa ga baitul ma'muri daman lokacin da manzo Allah samu annabi Ibrahim a sama ta bakwai ya same shi ne mustanidan zaharahu ila baitul ma'mur annabi Ibrahim ya jingina bayansa wato a jikin wato gidan aljanna wasu suka ce a jikin baitul ma'mur wannan baitul ma'mur din nan yadkhulu kulla yawmin sab'una alf malikin mala'iku dubu saba'in ne suke shiga cikin baitul ma'muri manzan Allah da Allah ya nuna masa shi aka ce lin yahu min ayatina don mu nuna wa manzan Allah ayoyin mu duk abin da aka ce an nuna manzan Allah hakikanin sa a wannan tafiyan an nuna wa manzan Allah wuta an nuna wa manzan Allah aljanna wuta da aljanna ba gaibu bane ai gaibu ne to kaga manzan Allah ce sallam ya san gaibu wani yace ka tsaya ma kana cewa manzan Allah ya san gaibu bai san gaibu ba ka tsaya kana karatu ne na mahajubai ai ita ma gaibun ne ma take ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alladina yu'minuna bil gaibi ai shi manzan Allah shine gaibu ma in ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim Kaula na cewa wa fukta cewa to na cewa ka uta kai matakin gaibu ma gaibu ma ne ma take tafsir ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama manzo Allah ne daga cikin baitul ma'muri babu gurin da zaka saka yatsu guda uku face sai goshin mala'ika ne a wannan gurin imma raki'an wa imma sajidan ko na ruku'i ko na sujjada to wannan baitul mamur din aka ce shine ainihin ginin Ka'aba na farko aka ce ginin Ka'aban nan yanda ce tun daga sama wato tun daga surratul ardi ita Ka'aba tana nan ne ainihin cibiyar ƙasa na duniya ma'ana nan ne wato surratul ardi cibiyar ƙasa ita ne tsakiyar duniya cycle to da tana gine ne tun daga ƙasa har zuwa sama ta bakwai har san baitul ma'muri tana gine ne gini ne na mala'iku dama mala'iku ne suka gina ta lokacin lokacin da kai dubana sai ta rubuce yasa annabi ibrahim aka ce ba gina ta yi ba annabi ibrahim ya dago foundation nata ne ya gina ta wa iz yarfau ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim aka ce yarfau ibrahimu alqawaid aka ce annabi ibrahim yana dago wato ginshikin wannan baitul wato baitin nan na ka'aba to wannan daman guri ne na bautan mala'iku to wato koyaushe mala'iku dubu saba'in suna shiga kuma idan sun shiga ba sa fitowa to aka ce daga wa'innan mala'ikun baitul maqdis ne ake ɗauko mala'iku dubu saba'in da suke gadin raudan manzon Allah domin a kullum akwai mala'ika dubu saba'in da suke sauka a raudan manzon Allah suna nan suna kewaye ufuna wa yadribuna ajnihatuhum suna kewaye da rodan manzon Allah suna kada fukafikin su innan mala'iku sa'annan idan yamma yayi wannan mala'ikun da su tashi sama su koma ba za su ƙara dawowa ba wasu mala'iku dubu saba'in ne su ma za su ƙara sauka a wannan raudan manzon Allah din kamar yadda baitul ma'muri kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga in sun shiga ba za su fito ba wasu ne za su ƙara bin su min harasiun wa sajidun wa qaimun to haka raudan manzon Allah kullum sai wannan mala'ika dubu saba'in sun sauka sabahan mata'an nayi sun koma sama sabahan wasu mala'iku dubu saba'in su ƙara sauka har ran da Allah zai tashi alkiyama manzon Allah ya tashi cikin mala'ika dubu saba'in suna tare da manzon Allah su zasu rako tare filin tashin alkiyama yana kan wannan buraka tare da farin kaya da koran abaya sallallahu alaihi wa sallama to bayan manzon Allah ya fito daga cikin baitul ma'muri yace summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labani wasu suka ce wannan ina'in min khamrin wa ina'in min labani din nan lokacin da manzon Allah ya fito daga baitul maqdis ne aka bashi ita wasu kuma suka ce a'a bayan manzon Allah ya wuce baitul maqdis ne ma har ma an yi miraji an kuta wa'innan sammai din ya shiga baitul ma'muri ya fito ne aka bashi wasu suka ce a'a an haɗa masa guda biyu ne an ba shi bayan fitowarsa daga baitul maqdisi kuma bayan ya fito daga baitul ma'muri ma an ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan wannan ruwaya ruwaya ne ingantattu wannan aka ƙara wa ina in min asalin da kuma wato ina in min asalin manzon Allah ya fa asasul labana ne na dauki nono فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك دتي ونن الدين da kake kanta wato tare da al'ummanka shine ma'anan hadisin da manzo Allah ke cewa kullu mauludun yuladu ala fitra wani abin aiwa ana aiwan sa ne akan addini illa anna abwahu yahawidani aw yasrani aw majlisani sallallahu alaihi wa sallama na'am to wannan riwaya ce cewa summa furidat alayya as-salatu 50 salatan manzo Allah ce sai aka farlanta min sallah sallah guda 70 wato guda 50 sallallahu alaihi wa sallama فرجعت فمررت على موسى sai na dawo na wuce gurin annabi Musa fa qala bima umirta qultu umirtu bi 50 salatan kullu yawmin nace an umurce ni da sallah ne kwaya 50 kowanne rana annabi Musa ce manzo Allah inna ummataka la tastati'u 50 salatan kullu yawmin al'umman ka ba za ta yi sallah ko wato kowace rana ba za ta yi sallah 50 ya rasulullahi wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alatu bani isra'ila ashadda al-mu'alaja na jarraba mutane kafin ka ya rasulullahi na jarraba bani isra'ila matukan jarrabawa ya rasulullahi ba iya ba farji ila rabbika fas'alhu taqfifa li ummatika ka koma gur ubangijin ka kace sassauta wa al'umman ka ya rasulullah to aka ce wannan sirrin da yasa annabi Musa yake cewa manzon Allah ya je da wadannan so yake yi ya ta kallon fiskan manzon Allah saboda annabi Musa ya nema ya ga Allah bai ga Allah ba yau kuma ga manzon Allah ya zo ya wuce shi ya je ya ga Allah aka ce tun lokacin da wato manzon Allah ya wuce annabi Musa a sama ta kida aka ce annabi Musa yake kuka yake gibda akan manzon Allah menene jikansa da manzon Allah an aiko wani annabi daga bayan bayansa amma al'ummarsa da za su shiga aljanna sun fi al'umma annabi Musa tare da cewa da dama annabi Musa ya ta hankoro ya ta godon Allah ya bashi al'umman manzon Allah Allah bai bashi ba ya ce kai Allah ma ya sashi al'umman manzon Allah bai karshe Allah ya ce masa ya Musa inni safaitu ala nasi bi salatu bi kalami to ga shi manzon Allah ya zo ya uce shi shi iyakansa sama ta shida shi da da a gana da shi ma an gana da shi ne a doran kasa akan dutsen tsoron Sina sai na cewa fa aina duwanin za wa aina kalimuhu wa aina lazina jawo masjidul hutu to aka ce annabi Musa to da manzon Allah na yau ya uke ya je ya ga Allah ya dawo aka ce yana kallon hasken tajallin fiskan Allah ne a fiskan manzon Allah shi yasa ya ta roƙon aje a dawo aje a dawo bai bushe bai tare da manzon Allah ana kafa ka sallan nan har sai da aka dawo da sallah guda biyar anan ma annabi Musa ya ƙara ce manzon Allah irji ila rabbika fa aqul takfifa al ummati ka koma guruban giji ka ce ƙara sassautawa al'ummanka maza Allah ce na roƙi ubangiji har na ji kunyarsa to amma fa a duk da hakan cewa saboda daraja na al'umma maza Allah sallah biyar din muke amma ana ba mu ladan kwaya goma ne sallallahu alaihi wasallam saboda wato girma irin na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama قال فلما جاوزت ناداني منادي أمضيت فريدتي وكففت عن وكففت عن عبادي وفي البخاري في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين خلت إلى سماء الدنيا فإذا رجل قائد عن يمينه أصفرة أصفدة وعن يساره أصفدة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ما زال الله صلى الله عليه وسلم لقد نسيك سماء الدنيا فإذا رجل قائد عن يمينه أصفدة ga wani mutum yana zaune a damansa ga wasu shimfiɗa wa ya sari asridatun a hagunansa ma haka idza nazara qibla yaminihi da ita in ya kalli dama yayi dariya in ya kalli hagu ne yayi kuka na'am قال مرحبا بالنبي الثاني والابن الثاني قلت لبري من هذا قال هذا ادم وانا النبي ادم كنا قال هذه الأسودة عن يمينه وشماله نسيم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار yace wannan da su ne gefen daman sannan wato wanda suke cikin aljanna kenan wanda suke gefen cikin wutan nan wato suna cikin gefen wuta kenan wato suna cikin wuta kenan wannan riwayar na wannan hadisin kenan من حديث انس ثم ارج بنا الى السماء السابعه فاذا ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى بيت المعمور. تشجع النبي ابراهيم يا جنجنا باينسا بيت المعمور wannan baitul ma'mur din kullun kamar da muka faɗa mala'iku dubu saba'in suna shiga dubu saba'in in sun shiga ba sa fitowa sai sun har ranar alkiyama manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama hadithun bukhari an sa'id al-khudri inda al-bayhaqi fi dalailihi ثم سعدت الى السماء السابعه فاذا بابراهيم الخليل فاند ظهره الى بيت المعمور كاحسن الرجال ومعه نفر من قومه فسلمت عليه واذا بامتي شطرين شطر عليهم ثياب بيج كأنهم القراطيس وشطر عليهم ثياب رميضة قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وهجب الاولون وانا دم ذا الله yana magana wato halin da sama na Ibrahim ne ga tare da wasu mutane masu fararen kaya yake shiga cikin baitul ma'mur tare da masu fararen kaya wanda basu da fararen kayan kuma aka basu wato suka zauna alhamdulillah karatun mu yau zai tsaya wannan guri abin da ka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama har yanzu dai muna cikin wannan karatu na Isra'i da Mi'raj manzo Allah sallallahu alaihi sallama muna kan gaban Mi'raj wanda insha Allah azza jalla zamu tashi magana a daidai gurin da yake mana bayani akan wato sidratul muntaha da kuma shimfidan nan na rafraf da kuma mustawa da kuma hujibatu da manzo Allah ya kesara har ya tafi fadar tsarki da kuma gana wanda suke da ubangiji subhanahu wataala da kuma bayanan nan na cikin suratul najmi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa gawa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allama shadidul quwa zumratan fastawa wa huwa bil ufqi al ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila abdi bima awha ma kadaba al fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama karatu mana gaba da yau shi mana bayanin wa'annan ayoyi da kuma sirrin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibo daga gurin ubangiji ya dawo da shi zuwa doron kasa وصلي اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد السالك ولاد الامين وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين